أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin littafin khutuwatun ila sa'ada idan yan uwa ba su manta ba satin da ya gabata an fara karatu a cikin falalar yin sadaka wato fadlus sadaka malam sai yake cewa wa habbul khalqi ila Allah mafi soyuwan bayi ila Allah a wajen Allah madaukakin sarki shine man ittasafa bi muqtadayati sifatihi mimma lam yahtass bihi ar-rabb shine wanda ya sifantu da abin da sifofin Allah madaukakin sarki suka ainihin sifantu da shi ko kuma suka hukunta mimma lam yakhtassa bihi rabb cikin abin da Allah madaukakin sarki sifarsa ce amma ya sanya bayi ma suna iya sifantuwa da wannan sifa sifa ce ta Allah madaukakin sarki amma kuma yana so bayi ma su koyi da irin aikin da sifar ta hukuntar su aiki da wato wajen koyi da wannan sifa ta Allah madaukakin sarki fa huwa subhanahu karimun Allah madaukakin sarki mai karamci ne yuhibbul karimu min ibadihi yana son masu karamci a cikin bayansa wa alimun Allah masani ne cikakken mai sani dangane da dukkan komai da yake gudana a cikin wannan duniyar Allah ya san shi bal shi ya tsara yadda abin zai kasance kuma abin yana kasancewa ne a cikin ilimi na Allah maɗaukakin sarki to Allah alimun mai ilimi ne yuhibbul ulama yana son masu ilimi cikin bayinsa wa rahimun Allah mai jin kai ne yuhibbul ruhama yana son masu rahma a cikin bayinsa قال ابن القيم ابن القيم الجوزي ينا فدا cikin الوابل الصيب من الكلم الطيب الوابل الصيب من الكلم الطيب yake cewa الكريم المتصدق mai karamci almutasaddiqu mai bayar da sadaka ko mai yin sadaka cikin bayin Allah yutihi alkarimu ma la yu'ti ghayra Allah mai karamci zai ba shi kyautar da bai ba waninsa ba idan kana neman wani abu a gurin Allah maɗaukakin sarki to ka kama kafa ta hanyar yawaita yin sadaka idan kana sadaka to daga cikin kyautar da Allah maɗaukakin sarki zai ma zai maka kyautar da bai yi wa waninka ba ko da ko wannan bawan yana da wasu ayyukan alkhairi da yake yi matukar baya sadaka to kada iya samun sama da abin da bai samu ba jaza'an lahu min jinsi amalihi wannan sakamako ne ga bawa na jinsin aikin da yayi yayi sadaka yana buƙatar abu agun Allah sai yayi sadaka ko kyauta da irin wannan abun Allah in ya tashi bashi sai bashi ninkin ba ninkin wannan abun da ya bayar wa min khairi a'malil muslim yana daga cikin mafi alkhairin aikin da musulmi zai yi as-sadaqatu 'ala al-fuqara shine yawaita yin sadaka wa mabukata ko ga fakirai wa zawil hajat da masu bukatu wal kurbati da kuma wa'anda suka samu kansu a cikin damuwa da bakin ciki sanadiyar rashi to yana daga cikin ayyuka da bawa zai yana daga cikin abinda yake alkhairi wa musulmi shine yawaita yin sadaka kenan masu zuwa suka kaskantar da kansu suna suna bara kai ba ba a kanka kaskancin yake ba kai sai kai amfani da kaskancinsu ka ainihin nema wa kanka daraja da kuma albarka da alkhairi a gurin Allah madaukakin sarki qala umar ibn al-khattab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam umar dan khattab yake cewa dhukira li an ambata mun cewa annal a'mala tatabaha cewa ayyukan bayi suna alfahari kowane aiki sai ya ainihin ce shi ne kaza ko yana da daraja kaza ko yana da daraja kaza fataqulu sadaqa da aka zo kan sadaka tana so ta yi alfahari tana so ita ma ta faɗi falalarta sai sai sadaka ta ce ana afdalukum ni ne mafi falala a cikin ku wannan ibnu khuzaima ya ainihin rawaito shi cikin ainihin sahih nasa kitabu zaka babu fadlus sadaqa ala ghairiha min al'amali babu fadlus sadaqa ala ghairiha min al'amal mala yace wa afdalus sadaqati mafi falalan sadaka shine ma sada fathajatan min almutasaddaq min almutasaddaq alai shine abun da ya toshe wata bukata ga wanda aka bawa sadaka shine mafi falalan sadaka wato ka bada sadaka ga wanda yake da buƙatar amfanuwa da abin da kai sadaka da shi ne ba wai wanda ba shi da buƙata ba in kaya za ka bayar ka duba wanda in ka ba shi kayan zai yi amfani da shi in abinci ne ka ba wanda ya san mahimmancin wannan abincin wanda shi ya rasa abin da zai ci to ka ɗauka ka ba shi wannan sabanin sadaka ko da ke yawanci masu kudi kyauta suke yi wa masu kudi yan uwansu ba sadaka ba wannan shi ma babinsa daban wato wato layinsa daban ba za a kushe shi ba amma dai idan mutum zai bayar ya duba waɗanda suke da tsananin bukata wanda in ya ba su wannan sadakar za ta tare masu bukata na musamman za su ji cewa an yi masu kyautar da za ta amfanar da su ko an masu sadakar da za ta amfanar da su bal watakila sadakar da ka bashi in na tufafi ne sai ka ga ran sallah ya sa wannan kayan cikin farin ciki in abinci ne sai ka ga a ranar ya ci abinci da iyalansa sun samu walwala wanda watakila sanadiyar ba don wannan alkhairin da kai masa ba da ba shi da rigan kirki da zai sa ranar sallah ko da babu abincin da zai ci a gidansa to wannan shine sadaka mafi falala wa kanat da'imatan mustamirra kuma ta zamanto kowane lokaci ana yi mustamirra wacce take continuously ba ba bai yankewa ba wal bakhilu mahbusun anil anil ihsan shi ko marwaci abun tsarewa ne anil ihsani daga ihsani kyautatawa mamnu'un 'anil birri kuma abin hanawa ne ga barin albirri bin Allah madaukakin sarki da yi masa biyayya mamnu'un 'anil inshirah ba zai samu budewar kirji ba dayyiqu sadri yana da kuntataccen zuciya ko kirji ba shi da walwala baya jin daɗi a ransa saboda ya kunsa wa kansa bakin ciki ta hanyar me ta hanyar rowa saghirun nafsi zaka same shi mai karamar zuciya ne zuciyarsa ba ta da yalwa qalilul farhi zaka samu ba shi da yawan farin ciki baya samun kansa a cikin yawaita mai wato hali na farin ciki kathirul hammi wal ghammi yana da yawan samun kansa a cikin bakin ciki da damuwa wal hazan da bakin ciki la yakadu tuqda lahu haja sai ya zama ba za a kusa a biya masa wata bukatarsa ba da shi dai yana da kuɗin misali amma sanadiyar baya kyautatawa bayan Allah duk wayannan abubuwan na damuwa sai su tattara a kansa sai ya ganshi cikin kunci ka ganshi a unguwa ba shi da aboki ba ruwan kowa da shi yana jin haushi mutane ba sa girmama shi mutane kuma suna jin haushinsa sun tsane shi domin marowaci ne Allah ya buda masa ya samu yana da rufin asiri amma sai ya zamanto dukiyarsa ba ta amfanar kowa sai ta zama ramin kura daga ita sai ‘ya'yanta ba ruwansa da halin da mutane suke ciki abinda ba za a iya cinyewa ba na bukata an an dafa a gidansa sai a je a zuba a juji kaji su sassaka dabbobi su ci alhali ga makwabtansa suna kwana da yunwa wannan ɗabi'a tasa sai ta sa mutane su tsane shi su washe shi duk wani abu in ya same shi na jaje ba za su jajanta masa ba idan wani abun farin ciki ya same su ya same shi ba ruwansa da shi ba ruwansu da shi wala yu'anu ala matlub kuma ba za a taimake shi ba akan wani abu da yake nema ko da wata jarabawa za ta fada masa ba zai samu mai tallafa masa ba hatta mutuwa idan aka yi wa irin wayanan wala mutane gujewa suke wajen wajen tiya su sutura wasu ba sa sanin cewa sun shiga damuwa ko sun samu matsala da al'ummar da suke rayuwa da su ma irin wayanan mutanen sai an yi masu mutuwa sai su ga an bar su da gawarsu an ki a zo a taimake su a lokacin fa za su fara fahimtar lalle suna cikin damuwa kuma suna cikin matsala cikin rayuwar da suke da mutane in masu rabon gyarawa ne sai su yi kokari su gyara in kuma dama zuciyar ta kaikashe sai ya ƙara ɗaukan sabuwar gaba ya kunsa tsakaninsa da mutane ice a gashi nan ba nan aka mun mutuwa mutanen suna gani ko sallar ba su zo ba ba su bar abubuwansu sun zo sun jajanta mun ba ya ta ƙorafi maimakon ya tsaya ya yi tunani ya gano a ina matsalar take gyara ya warware alaƙar da take tsakaninsa da mutane ba zai yi haka ba malam sai ce fa tasaddaq fi yawmik ya kai bawa ka yi ƙoƙari ka yi sadaka a yininka walau bi shay'in yasirin koda da wani abu dan kaɗan ne koda ba yawa ya zama kullum akwai abin da zaka bada sadakarsa in iya gwargwadon naira goma zaka iya badawa sadaka ka ɗauka ka bayar karka takura wa kanka ka ce sai ka ba da ɗari in iya goman Allah ya hore maka ka bayar in kana ga ba za ta amfani mutum ɗaya ba in ka bashi in an nemi taimako a masallaci ɗauki ka bayar goman wani zai ba da irinta wani zai ba da irinta za su tashi su ainihin zama wani abu mai amfani shine mala ya ce ka yi sadaka a yininka walau bi shay'in yasirin koda da wani abu ɗan kaɗan ne fa afdalu sadaqati mafi falalar sadaka juhudul muqilli shine kokarin marashi wanda yake ba shi da wato yalwa amma yayi kokari kullun ana neman sadaka ya bayar wa fi sabihati kulli kulli yawmin yanzilu malakan a safiyar kowane rana mala'iku guda biyu suna sauka fataqulu ahaduhuma ɗaya daga cikin mala'ikun yana cewa yana addu'a yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah ka bawa wanda yake ciyarwa khalafan mayewa cikin dukiyarsa wato Allah ka mayewa wanda yake ciyar da dukiyarsa yake sadaka ka biyar masa gurbin abin da ya bayar wa yaqulu al-akhar dayan yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah ka bawa ko ka daura wanda yake rike dukiyarsa ka daura masa asara wanda baya bayarwa yake rowa yake koro yake rike dukiyarsa Allah ka daura masa asara ashe wannan kadai ya isa falala da daraja ga wanda yake da dukiya ko wanda yake da abin da zai bada sadaka da shi kullun ya bayar dan ya cancanci addu'ar wayannan mala'iku masu daraja wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi was-sadaqatu faradun mustaridun mustaradun mutadha'afun wannan sadaka da muke gani wata farilla ce da Allah ya daura mana mustaraddun wacce idan ka bayar ana dawo maka da abarka mutadha'af kuma an an tashi dawo maka da abin da ka bayar za a baka sama da abin da ka bayar ne za a ninninka maka qala sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ma naqasat sadaqatun min malin sadaka bata taba tawayar da wata dukiya ba ko wata dukiya bata taba tawaya saboda an bada ainihin sadaka a dukiyar ba wato sadaka bata tauye dukiya inda ka bayar to Allah madaukakin sarki zai baka zai miyar maka da abin da ka bayar yabna adam ya kai dan adam anfiq unfiq alayka ka ciyar ni zan wato zan dawo maka zan maye maka abin da ka bayar zan baka sama da abin da ka ciyar faƙala azza wa jalla Allah wanda ya buwa ya daukaka yana cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wannan da zai ba wa Allah rance rance mai kyau fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira Allah zai ninninka masa ninkin baninki mai yawa wallahu yaqbidu wa yabsutu Allah shine mai rike arziki ga wasu in yaso wa yabsutu kuma shine mai shimfidawa wasu in yaso wa ilaihi turja'un gare shi ainihin ake miyar da bayi suratu baqara Allah yake fada idan muka dauki wannan ayar zamu ga yana kwadaitar da mu ayar tana kwadaitar da mu akan muhimmancin bayar da sadaka kamar yadda wasu ayoyin da cikin suratu baqara suke ainihin ƙara nuna muhimmancin sadaka ko ciyar da dukiya alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يتسوى عند سكي تيد دوك يسو بالليل والنهار دري ديني سرا وعلانية أبوي دا أبيني قند كما تأبوي سبوي سبايا قند تنتنت أبينا سبينا دا صدق سبايا Allah ya ce irin wa'annan falahum ajruhum inda rabbihim suna da cikakken ladan su a gurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma babu bakin ciki a lokacin da za su bar duniya a wani gurin Allah madaukakin sarki yana cewa ainihin ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a والكافرون هم الظالمون a wani gurin da cikin suratu baqara Allah yana ƙara nuna mana cewa duk wanda ya bayar Allah zai ninka masa ainihin wato zuwa ninkin 700 masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم wayannan ayoyi duk suna magana akan muhimmancin infaq ciyarwa da kuma bayar da sadaka ta dukiya Allah madaukakin sarki yace man zalladhi alladhina minana مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال وعند سكي تيد دوكيسو أهنير الله تصدق عليه كو كوتا كو نأيكينا الخيري الله يتي كمثل حبة kamar misalin ƙwaya ce da manomi ya binne ƙwaya guda ɗaya ambatat sab'a sanabil da ya binne wannan ƙwaya guda ɗayan da ta tashi fitar da zangarniya sai ta fitar da ainihin zangarniya guda bakwai ta fitar da sanda sanda har sanduna guda bakwai a jikin wannan abu guda ɗaya da ya shuka a jikin kowace guda ɗaya fi kulli sumbulatin mi'atu habba a jikin kowace zangarniya kuma akwai kwaya guda ɗari a jiki wannan takaitaccen misali ne misalan ga sanan ko da wannan in ka shuka guda ɗaya abin da zai baka yafi guda bakwai ɗin in ka dasa shinkafa kwaya ɗaya in ta samu kulawa ta samu kulawa da kyau ta samu ruwa da taki sai ta haifu kwaya ɗayan nan sai ta haifa maka sama da wato gindi hamsin a jikin tushiya a jikin gindi hamsin ɗin nan za ka samu kowace tana tsaye ta da kai a jikin kowane kai watan kana iya samun wato kai sama da guda ɗari a jiki kwaya kwaya ta shinkafa sama da ɗari a jiki gero nan in ta tashi fitarwa da kai in ta samu kulawa mai kyau sai ta fitar maka da sama da kwaya dubu a jikin kai guda daya wannan misali Allah ya baka a takaice amma idan ka shiga bincike zaka samu misalin yafi haka abin da yake waƙi Allah sai ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha dan ka gane ba iya 700 din bane ba iya ɗaya in ka shuka zai baka guda bakwai bakwai ya ninka ya tafi ɗari bakwai bane a'a akwai gurin da ana samun sama da haka gwargwadon aikin da kai na alkhairi shine Allah ya ce Allah yana ninninka wanda ya so gwargwadon kyan aikinsu da kuma kyan niyyarsu wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne in ya baku a cikin dukiyarsa hakan ba zai rage shi da komai ba alimun kuma masani ne dangane da abin da zukatar bayi suka kunsa lokacin da suke bada sadaka din in sun yi don Allah sun yi da kyakkyawar manufa Allah ya sani idan sun yi don a yabe su sun yi ba don Allah ba Allah madaukakin sarki ya sani to shine malam yace fa abzil lil faqiri ya kai dan uwa da Allah ya rufa maka asiri kan ainihin watsa dukiyarka lil faqiri ga mabukata bi sakha'i nafsin wa judi yadin da ainihin sakekkiyar rai wa judi yadin da kuma kyauta wato hannu mai kyautayi wa husni dhannin billah kuma ka samu kyautata zato ga Allah madaukakin sarki bi mudha'afati thawabi wal mal cewa Allah zai ninninka maka ladan abin da ka bayar wal mali sannan Allah zai ninninka maka dukiya ya dawo maka sama da abin da ka ainihin batar samaratu sadaqa menene amfani da mutum zai samu idan yana yin sadaka wato menene falalar yin sadaka as-sadaqatu tafdi al-abda min azabillah wannan sadakar tana fansar bawa daga azabar Allah madaukakin sarki wanda yake sadaka kamar yana yi wa kansa fansa ne daga azabar Allah fa inna dhunubahu wa khatayahu taqtadi halakahu domin lallai zinuban bawa da kusakuransa suna hukunta halakarsa bawa mai yawaita zunubi da laifi da sabawa Allah lalle wannan yana cancantar samun halaka da kuma nesantar rahamar Allah madaukakin sarki fataji'u sadaqatu sai in yana yawaita sadaka sadaka sai ta zo tafdihi min al'adabi tana fansansa daga azabar Allah madaukakin sarki ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبيل هكا نيما النبي صلى الله عليه وسلم يكي فلا cikin hadithin da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka ainihin yi ittifaqi akan ingancin sa annabi yake fada lamma khataba fi an-nisa'i yawm al-Eid lokacin da annabi yake huduba a cikin mata a ranar Eid ya tafi shi da Bilal cikin wato bangaren da mata suke sallah annabi ya je dan yayi musu wa'azi tunda a lokacin babu abin da zai kai musu sautin abin da annabi yake fada takila kuma da dan rata a tsakani sautin ba isa gare su ko kuma akwai sako na musamman da yake banta da su da annabi yake so ya isar musu annabi sai ya tafi gurin su da ya je shi da Bilal bayan annabi ya musu wa'azi a cikin wa'azin sai yake cewa ya ma'sharan nisa' ya ku taron mata tasaddaqna kuna yin sadaka kuna yawaita yin sadaka walau min huliyikunna koda daga kayan adon ku kayan karau din da kuka sa kuka zo idi ne ku bayar da sadaka a ciki fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar domin ni lalle naga ku ne mafiya yawa a cikin wuta lokacin da aka je sama da ni naga waɗanda suka fi yawa a cikin wuta jinsin ku ne na mata ba wai yana nufin su wayannan matan da yake magana da su ba a jinsin su na mata su ne suka fi yawa a cikin wuta da annahunna yakfurna al'ashir wa yakthurna wa yakthurna al'ana suna yawaita kafircewa zamantakewa na mu'amala ba sa godewa sannan suna yawaita tsinuwa da shine annabi yace suna yawaita yin sadaka domin su fansar da kansu daga azabar Allah madaukakin sarki a wani hadithin ingantacce wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi annabi yace ittaqun nar ku kiyaye wuta ku ainihin tsare kanku daga wuta walau bi shiqqi tamratin ko da da ainihin ba da sadakar tsagin dibino ne wahiya sadakan nan tutfi'u shu'umal ma'siyah tana bishe shumci na sabo idan bawa ya samu kansa a halin yawaita sabawa Allah madaukakin sarki ya yawaita yin sadaka ya kulu nabi sallallahu alaihi wa sallam li mu'adhin annabi tsira da amincin Allah ya faɗa wa mu'adhu dan jabal radiyallahu anhu Allah yarda da shi yake cewa ala adulluka ala abwabil khair ya mu'adh shin bana shiryar da kai zuwa ga kofofin alkhairi ba as-sawmu junna azumi ainihin garkuwa ne da zai tare bawa daga ainihin abubuwa da yawa zai sama wa bawa rahmar Allah madaukakin sarki wasadaqatu sadaqa kuma tudfi'ul khati'ata tana kashe zunubi tana bushe zunubi tana bushe kuskure na sabawa Allah madaukakin sarki kama yutfi'ul ma'un nara kamar yadda wuta ainihin ruwa yake kashe wuta idan ruwa wuta ta tashi idan ka zuba ruwa to wannan wutan ana kyautata tsammanin za ainihin ta bushe ko za ta mutu al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisin malu yace was sadaqatu ita fa sadakar nan da ake magana taqi masari asu tana kiyaye bawa daga munanan kaddarori tadfa'u al-bala tana ije bala'i ta ture ta wa tahfazu al-mal sadaka tana kiyaye dukiya wa tajlibu rizq sadaka tana jawo wa bawa arziki wa tufrihu al-qalb sadaka tana sa wa bawa farin ciki a ransa wa tujibu thiqata billah sadaka tana wajatta wa bawa ya samu karfin yaqini da Allah madaukakin sarki wa husna dhanni bihi sadaka tana sa bawa ya kyautata wa Allah zato wa tuzakki an-nafsa wa tunammiha sadaka tana tsarkake wa bawa ransa wa tunammiha sadaka tana ƙara wa bawa wato haɓakar zuciyarsa ta ɓangaren imani wa tuhabbibul abda ila rabbih sadaka tana sawa bawa ya zamanto yana soyuwa a gurin ubangijinsa wa tasturu alaihi kullu aibin sadaka tana rufe wa bawa dukkan wani aibinsa wa tazidu fil umr sadaka tana ƙara wa bawa tsawon rai وتدفع عن صاحبها عذاب القبر صدقة تنا إجي تنا تولي وميينت عذاب القبر وتكون عليه ظلا يوم القيامة صدقة تنا زمي وميينت إنوى رانر القيامة وتشفع له عند الله تعالى صدقة تنا وميينت تشيتو أقرن الله رانر القيامة وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة صدقة تنا wato kaskanta tana walakantawa akan bawan da yake yinta azabar duniya da lahira wato tana tsare shi daga samun tsanani na duniya da lahira wa tad'uhu ila sa'iri alwa'il birri sadaka tana zama sila da ke kiran bawa zuwa ga aikata sauran ayyuka na bin Allah madaukakin sarki fala tasta'si alaihi kada ka ji wahala wajen yin sadaka in Allah ya baka ka yi ƙoƙari ka bayar da sadaka ɗin kada ka ɗauka wani abu ne za ka tawayar da shi ko za ka sarayar da shi a cikin dukiyarka za ka samu dukkan wa'annan abubuwan da aka ambata da ma ƙari wa hiya wiqayatun wannan sadakar wato wani kariya ne bainal abdi wa bainan nar tsakanin bawa da wuta azabar Allah والمخلص المسر biha wanda yake ikhlasi kuma yake boye sadaka lokacin da yake bayarta musamman agun da ya cancanta a boye yastazillu biha yawmal qiyama zai ainihin shiga inuwar zai inuwantu da sadaka saranar alkiyama wa yud'a min babi sadaka kuma za a kira shi ta kofar sadaka qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ومن كان من أهل الصدقة wanda ya kasance cikin masu yin sadaka a duniya du'iya min babi sadaka ranar alkiyama za a kira shi ta kofar sadaka za a kira shi ya zo ya shiga aljanna ta kofar sadaka kamar yadda annabi ya ce wanda yake yawaita azumi shi kuma za a kira shi ta kofar rayyan muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi was sadaqatu sadaqa tarfa'u al-bala tana dauke bala'i watanfariju bihal kurubu bi idnillah sannan ana samun yayewar bakin ciki da izinin Allah ta hanyar yin sadaka qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yana cewa lisadaqati wal ihsani sadaka da kyautatawa suna da ta'sirun ajibun tasiri mai ban mamaki fi daf'il bala wajen ture bala'i wa daf'il ayn da ainihin ture ko ije al'ainu abinda ake cewa kamman baka wa sharri hasid da sharri na hasada da mahasadi walau lam yakun fi dhali fi hadha illa tajaribul umam mala yace inda bai kasance cikin wannan maganar na cewa sadaka tana ture bala'i tana raba mutum da kammin baka tana tare mutum daga hasadar mai hasada da babu komai a cikin hakan illa tajaribul umam face wato tajarub na al'umma wato yau da gobe ya tabbatar da hakan qadiman wa hadithan ada da kuma yanzu da malam yake magana malam yace la kafa bihi da iya hakan ya isa da abin da aka gani na tajarub na wato tajarub shine kace kamar wato experience experience na yau da gobe da mutane suka gani sanadiyar sadaka iya haka ya isa fama yakadu al-ayn wal hasad wal adha yatasallatu ala muhsin mutasaddiq da ainihin al'ainu kan mumbaka da hasada da cutarwa ba a sallata su akan wanda yake kyautatawa kuma yake yawan sadaka wa in asabahu shay'un min dhalika kana mu'amalan fihi bil lutf idan wani abu ko zai same shi cikin haka to abun zai zo masa da sauki wal ma'una da taimako wa ta'yiri da karfafawa wa kanat lahu fihi al aqibatu al hamida kuma zaka ga wanda hakan ya zo masa ma zai zama yana da kyakkyawan ƙarshe abun godewa fal muhsinul mutasaddiq malam yace wanda yake mai kyautatawa kuma mai bada sadaka fi khafarati ihsanihi yana cikin ainihin kiyayewar ihsaninsa khafara shine zimma yana cikin zimma kiyayewar ihsaninsa wa sadaqatihi da sadakarsa alaihi min Allah jinnatun waqiya lalle zai samu kariya daga gurin Allah madaukakin sarki waqiya wacce za ta ainihin kiyaye shi wa hisnun hasinun kuma zai samu katanga hasinun da za ainihin zai katange shi daga dukkan wayannan abubuwa da ainihin za su zo su same shi wannan magana ta zo cikin bada'iul fawaid wa yaqulu aidan ibn al-qayyim yana dai cewa kuma fa inna lis-sadaqati ta'siran ajiban lalle sadaqa na da tasiri mai ban mamaki fi daf'i anwa'il bala wajen ije ko ture dangogi nau'i nau'i na bala'i walau kanat min fajirin koda wanda yake yin sadakar fajiri ne sadakar za ta tare masa wasu abubuwa aw min zalimin ko kuma mai sadakar azzalimi ne wannan sadakar za ta yi tasiri wajen tare masa wasu bala'i da kuma wasu musibu bal min kafirin mala ya ce ba haka ba ko da wanda yake sadakan kafiri ne fa inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki yadfa'u biha anhu anwa'al anwa'an min albala zai ture masa nau'i nau'i na bala'i wa hadha amrun ma'lumun wannan al'amari ne sananne inda nasi a wajen mutane khassatihim wa ammatihim daidaikun su daga magarinsu wa ahlul ardi kulluhum mutanen duniya gaba ɗayan su mukirruna bihi kuma sun tabbatar da haka li'annahum jarrabuhu domin sun jarraba shi shi sa zaka ga sadaka ba musulmi ba kafiri ba wato wato ba mutumin kirki ba mutumin banza zaka ga kowa yana kokarin sadaka idan ka je balma jarda wato experience ya tabbatar da sadakar ma da yawa an fi samun kuɗin da yawa a gun wa'anda ba musulmi ba shi sa masu sadakar mu masu matacciyar zuciya zai tashi daga nan ya tafi Lagos ko ya tafi Port Harcourt ya je bara nan kana ba shi naira goma ko naira ashirin can dubu dubu suke bayarwa da ɗari biyar biyar a rana mai sadaka sai ya samu naira dubu goma dubu ashirin dubu hamsin a daidai lokacin da sa'ansa nan ya samu naira dubu da ɗari biyar ko naira ɗari biyar da kyar kaga su sun yadda da me sun yadda da sadaka malam yace wal mutasaddiq wanda yake ba da sadaka kullama tasaddaqa bi sadaqatin duk lokacin da yayi wata sadaka in sharaha laha qalbuhu sanadiyar wannan sadakar sai zuciyarsa ta ainihin yi wasai ta bude wafsah biha sadruhu sai ainihin yalwata masa kirjinsa قال ابن القيم ابن القيم yake cewa walau lam yakun fi sadaqati illa hadhihi al fa'ida inda zai zama sadaka babu komai a cikinsa sai wannan fa'ida na samun inshirahi sadari don fisahu sada qalb malin ya ce wahdaha ita kadai lakana al'abdu haƙiƙan bilistik tsari minha da ku ya cancanta bawa yana yawaita sadaka in ma ba zai samu wani lada ba da ya wuce a buɗa masa kirjinsa ya samu kwanciyar hankali iya wannan kadai ya kai ya sa bawa ya yawaita yin sadaka wal mubadarati ilaiha kuma yana gaggawa zuwa gaba da sadaka wa qad qala ta'ala Allah ya faɗa cikin suratul hashir yake cewa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka kiyaye shi aka tsare shi daga wato rowar zuciyarsa ko rowar ransa faula'ika humul muflihun wa'annan sune masu samun rabo a gurin Allah madaukakin sarki wannan magana ya faɗe ta a cikin alwabil sayyib min alkalim at-tayyib mai nuna lokaci yana nuna mun lokaci yayi ƴan uwa mu yi kokari mu kiyaye sadaka mu yawaita yin sadaka zai taimake mu a duniya zai taimake mu a lahira rayuwar takaitacciya ce abinda aka ba mu na dukiya ajiya ne idan muka ciyar muka kyautata a ciki Allah zai sanya mana albarka sannan kuma zai zama sanadiyar tsirar mu a gaba ga Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin cikin lada kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sallallahu wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin